إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب fi ta'ahudil qur'ani babin da yazo na bayanin kula da alqur'ani in Allah ya hore ma ko aya sura ɗaya ce ko menene ka kula kada kai sakaci don yana fita sai ya tafi قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت yace ai bai dace ba da mutum yace na manta ya muna da mutum yace ai na manta aya kaza ai na manta aya kaza ko sura kaza bal huwa nusiya manzo Allah ya ma gyara yace kai mantar da kai akai fastalkirul qur'ana ai muzakaran alqur'ani ai ta karantawa fa innahu asra'u tafassiyan min sudurin rijali min al'ami fi uqulha yace ai yafi komai saurin fita da gujewa fiye da rakumi in rakumin ka da ka daure da ya samu ya kwanci ya zai sai fakke gudu babu la yanbaghi li ahadin an yaqula ana khairun min yunus ibn matta yace bai kamata mutun yace ana khairun min yunus ibn matta ba qala akhbarana abu nu'aym qala hadathana sufyan an al-amash an abi wa'il an abdullah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى قال دينكو يتي أنا خير من يونس ابن متى باب على كل مسلم صدقة fara kowane musulmi yana da inda ko ka cire kuɗi ka bada sadaka ko kai wani aikin da zai zama ka samu ladan sadaka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ilmanta yake karanta da mu yake tarbiyantar da mu قال أخبرنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى العشري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا يا رئيسي أكم قوة مسلمي أكو صدقة قوة مسلمي يبارد صدقة قالوا يا رسول الله فإن لم يستطيع أو لم يفعل to in bai iya ba fa in ba shi da iko fa kala ya atamilu biya daihi fa ya akulu minhu wa ya tasaddaq yayi aiki sana'ar hannu yayi aiki da hannunsa ya ci kuma ya sadaka da abin da ya rabu qalu afara'aita in lam yaf'al ya manzo Allah in bai haka ba fa qala yu'inu zal hajati al malhuf ya taimaki mai bukata mai tsananin bukata wanda yake cikin damuwa da tashin hankali qalu afara'aita in lam yaf'al in haka bai yi ba fa in bai yi ba fa qala ya'mur bil khairi yayi umurni da alkhairi za ba shi ladan sadaka qalu afara'aita in lam yaf'al ya manzo Allah in bai haka kuma fa qala yumsiku an sharri ya kame daga warin sharri kare sharri fa inna halahu sadaka za ba shi sadaka in ya kame daga warin sharri bai sharri ba babu man ra'a ra'a Allah bihi babin da yazo yana bayanin wanda ya riya Allah zai nuna mai sakayyar ranar lahira a tare shi bainar jama'a ga wani da kuke gani kamar yana kaza yana wa'azi yana sallah yana ibada yana gar kamar da gaske ake ayar yake sai Allah ya kunyata shi a cikin ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye a'azana Allah min zalik قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوى قال حدثني أبو صخر أنه سمع مقولا يقول حدثني أبو هند الداري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء وسمعة duk wanda ya yi aiki saboda riya da dan aji ra'allahu bihi yawmal qiyamati wa samma'a Allah zai nuna shi a ranar tashin alkiyama wannan riya yake da kuma so yake aji shi ba don Allah yake yi ba babu wani babi ya ce matsalul mu'mini matsalul zarri misalin mu'mini misalin bishiya ce ko tsiro ne wanda yake ba shi da karfi in iska ta zo ta buge shi nan iska ta zo ta buge shi nan wanda ta kwantar da shi haka mumini yake kafiri fa aka ce bishiya ce mai kwakwara ba abin da ke damun shi har sai karshe ran karshe shi a zo a cire shi daga asali a kifar da shi shine ake ce mai yaki mai ko kuwa daurin talala ai ka san akwai in kana wasa da yaro jika ko yaro kana kana mashi tawai ba kana daga shi sama ba ka daga shi sama to in kuma kana kokuwa da abokin kokuwa in ka fi karfin shi ma kana me kana daga shi sama duk ɗaya ne wannan kana daga shi sama ne tawai don jin daɗi don murna wannan kuma kana daga shi sama ne saboda in ka zubar da shi ka sai fi jin zafi ai aka ce na zaune ba tsoron faduwa ko wa yake tsoron faduwa na tsaye saboda me eh ya fi jin zafi an fahimta قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع misalin mumini kamar tsiro ne wanda yake ba shi da kwari ba shi da karfi bishiya ba su da kwari tufayyi uhar riya'u riyahu iska ke iska ta kada shi gaba ta lankwasa shi ta yi menene da menene duk inda iska ta kado shi kada ta'diluha marratan wa turji'uha ukhra ta mikar da shi lokaci wani lokaci kuma ta kwantar da shi hatta ya atiyahu al-maut har mutuwa ta zo mishi haka mumini yake Allah jarrabe shi da wannan Allah jarrabe shi da wannan yana fita Allah jarrabe shi da wannan wannan duk saboda amfanin kanshi ake ko saboda cutar da shi ya saboda ya je ya halu da Allah ba shi da laifi ashe masifin da suke samun musulmi alkhairi ne ko sharri to dan me muke gudu ake gudu me yasa ake gudu eh ina ma nan imani ne me yasa ake gudun waɗannan abubuwa saboda imani ba shi da ƙarfi ana jin tsoro Allah da ya halice ka ya fi son ka ya fi mumini ka roke ni na amsa maka Allah zai ce ka kiraye ni na amsa maka yaudare ka ka kira shi ki amsa maka Allah zai yaudara ba shi da abin da zai bayar ne ud'uni astajib lakum bai ce fa astajib ko a'a astajib kuna kana kira Allah zai karba amsa to amma menene amsa addu'a kai abinda kake fahimta shine Allah yana so ka bani kaza bana shikenan sai ka samu ba shine amsa addu'a ba amsa addu'a Allah ya yi maka abin da yafi alkhairi ya zaba kana kana addu'a Allah ya karba amma sai ajiye maka me yasa Allah ya san cewa wane abin da ya nema din nan bana in an bashi zai zama mishi halaka sai Allah ya ma gata ya karba ya ajiye har lokacin da yafi dacewa da kai sai Allah ya baka ka roki Allah abin da kake so kana ta yi kana ta yi Allah yana kar Allah ba zai taba yaudaran bayinsa ba fa yace ud'uni astajib lakum kuma ka kira shi ki amsawa ai ba zai taba yiwuwa ba to Allah madaukin sarki zai karbi addu'anka sai ya tara ajiye maka ya san ranar lahira akwai matsala kana da matsala kaza ba ka da abin da zai kare maka wannan abin sai Allah ya karbi wannan addu'ar sai ya ajiye ba zai baka ba sai ranar lahira ya dauke tunkude ma babban sharri ai ma gata kenan go Allah ya ma abin da kake so shine gata ko Allah ya ma abin da yafi dacewa da kai Allah ya maka abin da yafi dacewa da kai an fahimta وترجئها أخرى حتى يأتيه الموت ومثل الكافر مثال كافر كما كمثل الأرزة المجدية كما بشيء تيكو قارتنا سيت كن كتب لجيجيو انت باتا موسي على أصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة الانجعاف الكفد إتا سوء to shine wannan shine wannan halaka amma kai abin da kake yau ba lafiya gobe menene jibi duk Allah yana Allah yana sane da wannan abin da ke faruwa kuma ya san abin da yasa aika ma wannan kuma ya zama alkhairi zai alkhairi ne gare ka shi yasa Allah yake Allah ba zai yaudare ka ba Allah ka zama mumini kuma Allah baya son ka to Allah zai so kafiri ko arni ba haka bane ba wallahi tarbiyya ce ta zamo ga yadda ta zamo tarbiyya in ba a same ta in ba a same ta sosai yadda ya kamata ba tana ba da akasi eh tun da aka yi musulunci har zuwa yau musulmai in abu ya tashi cikawa ake aje ɗakin Allah a roke shi wannan masifa da ta zo sai aka kori kowa masallaci aka ce a rufe masallatai to wannan masifar da aka yi ya fi wannan korona da ake gudu wannan masifar ta fi korona da gudu mana Allah mararki sarki ce wazanantum zanna sau'i wa kuntum kauman bura yana cikin zannu sau'i ka fahimci cewa in na je ɗakin Allah Allah zai sa korona ta kama ni amma na gudu na je gidana Allah ba zai sa ta kama ni ba to akwai muna nazato saboda haka akwai muna nazato saboda haka ma'ana an rufe ko duk masallatai jiya jiya juma'a akwai inda ba yi sallan juma'a ba duk garin ba inda aka yi sallan juma'a kowa an hana shi sallan juma'a an hana sallan jam'i akwai inda aka ce a haduwa ma a daura aure duk wani taro kar a yi sa'an nan kuma karanta ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama'i illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir likay la ta'asaw 'ala ma fatakum ولا تفرحوا بما آتاكم ما هكا الله يجي با ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله الله yana sane da wannan babu wata babu wani virus da zai je ya sami wannan ya kashe shi fa ba da sanin Allah ba Allah ba ya ɗabi virus ne ya jefo kan mai uwa da wabi ba fa kowane virus in akwai wanda zai kashe akwai wanda zai kashe wanda ba zai kashe inda ake mutuwan ba akwai wasu suna nan ba su mutu ba me yasa lokacin ba da su ake ba su ake ba wanda Allah ya kaddara lokacin shi kai wallahi zai mutu lokacin da Allah ya kaddara ma musulmai shahada ba cikin kaba suka je suka tattake kansu suka mutu ba Allah ya ba su shahada ba wani virus ne ya shiga musu ha Allah madaukakin sarki duk abin da ya ga dama zai ba abin ba wanda zai hana shi to amma yaya mas'ala yaya aka yi al'amari ya zamo haka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in abu yazo yayi tsanani sai ce arihna biha ya bilal ina mana arihna biha ya bilal ka hutace mu da sallah to yanzu sai su ka akasa arihna minha ya bilal ka hutace karamu yi to wannan masibar da ke cikin wannan wallahi ya fi korona fa ma'ana duk gari a ce ba yi sallar juma'a ba me ake jira daga Allah banda masifa to Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ya kare da a ce ana jin tsoron Allah da gaske wannan ce ta zo ta yi mai virus ce zo yi mai ba abin da virus zai yi sai in Allah ya ga dama dalili inda ake mutuwan waɗansu suna cikin wajen akwai virus suke jinya me yasa su ba su mutu ba me yasa virus ba ta kama su ba ba a kawo musu nasu ba ba sunan su akai kowane virus yana dauke da sunan wanda aka ce zai kashe ko ya sa ya rashin lafiya ko ko je ya wuce ma in ba sai ya wuce ba abin da zai yi maka amma wanda yake rashi ne dole ya kama shi dole ya mutu mutuwa ce dole ya rashin lafiya rashin lafiya ne a albashi ya zo ya jinya amma ina imanin mutane ya tafi ne kowa hankalin shi ya tashi suna yi sarrafa duniya yadda suke so suna gwadawa su gani waɗannan mutanen da gaske suke ko in muka tashi canza su zamu iya canza su gwadawa suke yi su gani in ba haka su da suka kera makaman nukiliya duk makamai duk suke kuma korona ya zo kuna gudu kuna jin tsoro ku an harbe ku kawo makaman nukiliya to nukiliya don ku kashe dan adam ne ba don ku kashe korona ba ke da don ku kashe virus ba ke to wannan duk matsaloli ne sai an tarbiyyantar da mutane imani yayi karfi in aka je ɗakin Allah aka roke shi sai ya hana komai faruwa amma lokacin da muke muke tsananin bukatar Allah aka fitar da aka ce a rufe duk masallatai a ce an waye gari gari guda ba ya sallar juma'a ba wace masifa suke jira wa ƴannan al'umma akwai masifa sama da wannan wannan ita ce corona ai Allah ya kiyaye Allah ya kare قال أبو محمد الخامة الضعيف باب الدنيا خضرة حلوة دنيا قورية ميدائي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن العوزائي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة, وعروة بن الزبير أن حكيم بن هزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني نارو كما الله شيء أو كايباني ثم سألته فأعطاني سألنا النساكر كسيا منذ الله كارمي منذ الله كارمسا ثم سألته فأعطاني سألنا النساكر كسا كما نأكو يا منذ الله كارمي شيء منذ الله كارمسا ثم سألته سألنا النساكر كسا كما نهدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم يا كي حكيم بن هزام إن هذا المال خضر حلو wannan dukiya da kake gani koriya ce kuma mai da daɗi amma tana da sharuɗai faman akhazahu bi sakhawati nafsi wanda ya nemi dukiya a cikin mutunci a cikin kare mutuncinsa a cikin kare addininsa ko ko a'a wanda kake roka din ba naci kai mishi ba a cikin jin daɗin shi baka burika lahu fihi shi a sa masa albarka a ciki wa man akhadha bi ishrafi nafsi wanda ya karba ya daga da nema da naci da da menene da menene lam yubarak lahu fihi ba za a sa mishi albarka ba a ciki wa kana kallazi yaqulu wa la yashba sai zamo kaman wanda yake cin abinci baya koshi waliyadul ulya khairun min aliyadis sufla ko menene ma zai je dawo hannun da ke bayarwa yafi hannun da ke karba babun inna allaha kariha lakum qila wa qala Allah madaukakin sarki ya hana qila wa qala ce ne na ce muzantuttuka da ba su da amfani a faɗa wannan ya faɗa wannan ya kawo cikin youtube wannan cikin facebook wannan cikin gaza abinda bai kamata ma mutum ya mara ar ne ma bai kamata ya ji ba a kawo a saka musulmi a karanta mishi ko ya karanta ko ya ji ko ya gani duk wa'annan abubuwa suna kawo masifu a cikin rayuwa an fahimta قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن الرقي عن عبد الملك بن عمير عن وراد أم وراد مولى المغيرة عن المغيرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات منذ الله يا هنا بن لا ربا هذا باسا سن صحيفي آمتي shi yasa in wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma ya kumuna abin da yake fada ke da ya mace da ɗa namiji duk baiwa da Allah ya habu liman ya sha'u wa ya habu liman ya sha'u au yuza wujuhum wa ya ja'alu man ya sha'u duk baiwa ne in Allah ya baka ƴaƴa mata baiwa ce daga Allah in ya baka ƴaƴa maza baiwa daga Allah in ya hada maka bi baiwa daga Allah in ya hana ka duk baiwa ce daga Allah to ya eh hanin ma baiwa ya baka wanda zai zo ya hana ka ya ma baiwa ya halaka shi ne ya baka dan da zai zo ya halaka ka ko ya zama sababin halakanka ko ya hana ka wanne ne yafi ya shi ne hadin ma shi ma baiwa ne kai ba ba haushi bane wani hanin ga Allah wani hanin menene ba haka bane ba to yaushe zaka samu yanda kake ka yadda da hukuncin Allah ka yadda da hukuncin Allah ya baka ya mace ka karba da murna kyauta ce daga Allah ka gode ma Allah wallahi sai Allah ya sa wannan yar ta yi maka abin da ɗan da ka haifa baya yi sai ta tashi sai Allah ya azurta ta da ɗa wanda yake zai zo ya aure ta ya zama mai wajenka siriki ɗanka kenan zai ba kai ka tarbiyyantar da shi ba ba ka yi wahala ba amma saboda godiya da kai ma Allah sai sa wannan ɗan ya yi ma hidima fiye da ɗan da ka haifa eh in ka ce sai ɗa namiji in Allah ya baka ɗan da ya zai zo ya tayar maka da hankali ya zama sababin halakarka to ai baka gode ma Allah ba kenan to shi yasa yaushe ne masifa za ta za ka rabu da masifa shine in kana masifan na sauka karfin imani ka ka yadda da hukuncin Allah sai Allah ya raba ka da wannan masifa amma kana shakka kana waswasi kana kai ina ma da nayi kaza ina ma da nayi kaza masifan sai ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya amma ka yadda Allah ne ya kaddara Allah ne ya kawo banda shi kuma ba wanda zai dauke sai Allah ya dauke to me Allah zai ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum azaban nan da kake ji Allah zai fa'idantu da ita Allah na bukatar ba abin da Allah yake bukata wadil banat wa uququl ummahat saba ma iyaye to babban masifar da ke tafiya kenan yanzu yanzu ƴaƴa sun zamo su kansu rayuwar ta fi karfin su ta yi musu tsauri tana da wahala da a gida kowa ɗaya yana da aikin da zai yi gida yana da zai aikin da zai mai iyayen shi uwarsa ko uban shi ko menene da menene har babban wasi kayan kana mishi ilima sai ya mutane suna samun albarka to yanzu ƴaƴan sun fi karfin gidan ma so suke su je waje ba dan da ke da kokarin ya ce ayyo barin tashi in kaza da kyar ma ake tashi sallah ma sai da kyar wannan duk ba shi gaban saboda me sai ya kunna waya sai ya ji abin da ke ciki sai ya gani ya tashi hankali suka zo suka dora maka suka shiga cikin wahalhalu suka zo samun shiga makaranta wahala fita makaranta wahala samun aiki wahala to ina aka kwana ina aka tashi riban me aka ci kana bin kana ma iyayenka biyayya ne ka girmama su kai musu biyayya sai Allah ya sa maka albarka ƴaƴan yanzu zancin albarka ba shi cikin lissafin su eh saboda rayuwa ta zama digital gudu take yi gaggawa ba ba wanda ke da ba wanda ke da tunanin wannan akwai albarka wannan babu albarka a'a ya samu abin da yake so ko halaka zai yi ba abin da yake so wa an man'i wa had kana ruwa kuma kana so a baka wa an qila wa qala da ce ne na ce zan tuttuka matsala ɗaya ta faru wannan ya fada kullum a fada cikin jarida cikin radio cikin talabishin kamar ba su da aikin da za su yi me yi amfanin wannan wa kasrati su'al mahallin shahid ke dauko wa ida'atil mali da tozartar da ida'atil mali tozartar da dukiya tozartar da dukiya din nan wata rana muna karatu kulliyatul hadis a aji da rana da hansi haka da muka kai hadisi wa idaatul mali wani babban malami sai ce kun san ma'anar idaatul mali yace yanzu wannan kwai da ke kunne ba a bukatar da yana cikin idaatul mali yace ana bukatar wannan kwai ne aka ce a to me yasa aka bashi kunne yana cikin idaatul mali kada wannan tunanin to shi kuma Allah da sarki ce wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allaha shadidul iqab Allah zai mishi Allah ba Allah baka dukiya don kai kaza shi ka dauka kai kaza kaza to Allah zai ma azaba kuma in Allah zai ma mutum azaba Allah ba ruwan shi kana da mai kudi ne kai ko mai mulki Allah shikenan kana da kudi ko mulki kafi karfin Allah ya ma azaba a cikin kudin sai Allah ya ma azaba a cikin mulkin sai Allah ya ma azaba Allah ba ruwan shi babun fil a'immatil mudilli babin zai zo da bayanin malamai masu batar da mutane shugabanni masu batar da mutane sun bata su kuma suna batar da mutane Allah ya kiyaye qala akhbarana sulaiman ibn harb qala hadathana hammad ibn zaid an ayyub an abi qilaba an abi asma'a an thawbana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إنما أخاف على أمتي al'a'immatal mudillin ya ce abinda nake tsoro ma al'umma ta shugabanni da malamai masu batar da mutane in ya zama na shugabanni da malamai za su batar da mutane tuwa zai tsira kenan saboda komai yana hannunsu su ake shaurare shi ake menene da menene to shi ne kake ganin duk abin da ya zo yana gudana yanzu ka rasa yaya za a yi a samu kyakkyawar tarbiyya babu unsur akhaka zaliman aw mazluman eh wannan hadisan aka je wuce su ake yi in ka tsaya zaka yi filla filla sai kai ma ka fara cikin laifi eh eh kana fadar magana mutum sai zamanin da shi kake wani shi zamanin da shi kake wani shi zamanin da shi kake to shi shi ma ya bincika ya zai shi ma ya bata ma suna ko ya bata maka babu unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka ma dan uwanka yana kan zalunci ne ko an zalunce shi ne to yaya za in an zalunce shi ne an san ka hana a zalunce shi to in azzalimi ya zaka taimaka masa ka taimake shi akan zalunci yace ka hana shi zalunci قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما mutum ya taimaka ma ɗan uwansa halin kasancewarsa yana azzalimi ne ko an zalunce shi fa in kana zaliman in azzalimi ne falyanhahu ka hana shi zalunci ka taimaka mishi fa innahu lahu nusra wa in kana mazluman falyansurhu in kuma an zalunce shi ne ka hana a zalunce shi babu addinu an-nasiha addini nasiha an-nasihatu al-ikhlas an-nasihatu al-ikhlas ala adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna yaron da aka haife shi jiya ko yau yaushe zaka zauna kana mishi nasiha irin irin nasihan Bahaushe a'a wahum lahu mukhlisuna abin dan da aka haife shi jiya aka dauko shi me yafi bukata al ikhlas a kula da shi da ikhlas alaysa kazalik قال أخبرنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عن ابن عمر قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين مبتدا كنا النصيحة معنى لبار مبتدا مغانا تاتيكا كنا قال قلنا لمن يا رسول الله توازام إما نصيحة قال لله فرقو كي نصيحة ga Allah kaje ka zai gana ma Allah nasiha النصيحة لله صحة الاعتقاد في وجود في وحدانيته wali rasulihi ka yi nasiha ga manzon Allah ka yi mishi biyayya kada ka fifita wani abu akan nashi in ya ce wannan ka ce eh sai shi in ya ce a'a ka ce a'a ka yi mishi nasiha kenan an fahimta amma har ka je ka ɗauko wani abu kana daidaita shi da baka yi ma annabi nasiha ba balle ka dora shi sama da baka yi ma annabi nasiha ba sallallahu alaihi wa sallama shi kuma Allah kadai ce wa in tuti'uhu tahtadu وما على الرسول إلا البلاغ المبين أن فهمت ولكتابه للتافع الله نسيها كما قال للتافع الله ككرنتا كي أيكي دا أبن دكيتشي ولأئمة المسلمين تشاغبن المسلمين وعامتهم sauran ga magarin musulmai baki daya ko yana bukatar kai masa ikhlasi saboda wannan ikhlasi din wa ammatihim da jama'an musulmi duk abin da shari'a ta hana ka kada ka kalli kai da ta hana ka ɗin akwai in ta hana ka yin kaza to kai kaɗai kake ganin ta hana ka ta takura mako ta hana dubu kar su ma su yi maka kada kai zalunci ta hana mutane dubu su ma kar su zalunce ka babu mutum ɗaya da Allah ya kawo komai ya bashi Allah ya baka kaza duk abin da ake cikin rayuwa duk abin da ka iya bai shige abu ɗaya ba shi ne ake bukatan ka a kai kai ma kana bukatan mutane waje abu dubu kana bukata shi yasa aka ce qimatu kulli mir'in ma yutqinu darajar mutum abin da ka iya zaka iya yi sa'an nan kuma babu wanda shi kadai Allah ya bashi komai inna Allah faddala ba'dakum ala ba'd inna Allah faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq والله فضل بعضكم على بعض في الرزق من الفاضل ومن المفضول وانين فاضل وانين مفضول ها duk abin da ka iya ban iya shi ba na tashi bukatar shi sai na neme ka an ta mai huna fadil ana mafdul duk abin da na iya in an tashi bukata sai an zo na ana fadil anta mafdul ba ka Allah ce ba ar-rijalu qawwamuna sai ce me bima faddala Allah ba'dahum man al-fadil wa man al-mafdul eh man al-fadil wa man al-mafdul eh الرجال على الإطلاق كنا كوتا إنا سوني فاضل مباهك يكبا أنت فاضل فيما أنت فاضل فيه ومفضول فيما أنت مفضول فيه باهك بني با ka aure mace kuna zaune ba kana son abinci mai kyau ba za ka shiga kicin ka shirya makanka abinci in kana jin yiwa sai ka nemi wa hiya fadilatu fi hadha wa anta mafdulu ba kana son haihuwa ba da ba zaka yi daukan ciki wata tara wa zai yi daukan ciki wata tara hiya fadilun fi hadha wa anta mafdulun ba ka bane ba to sa'an nan kuma sai a dawo kai kuma abubuwan da kai ke iya yi ta kuma ba za ta iya yi ba an da fadilun wa mafdulun Allah bai taba kawo mutum ɗaya hada komai ya bashi ba ya raba ne ya barba ma kowa an fahimta kullum muna kawo misali menene gwamna ne ko minista ne ko dan majalisa ne ko sanata ne ko menene an gina gida miliyan 100 miliyan 2 biliyan da ba haka bane ba a lokacin da za a kawo kaza kafan kaza lokacin da za a kawo sabbi lokacin da za a kawo ana ci mai zaki mai kyau sai an ci an cika be masai masai ya lalace ya cika yana zubowa sannan ga minista ya zo gida kuma sauran awa biyu za su yi mitin jama'a za su zo mishi a lokacin da ake cin wannan abin wanda za a kira ya zai ya kwashe in ya zo a kofar gida ma ya isa ya tsaya lokacin shi hankali ya tashi a je a nemo wani a huwa fadilun fi haza anta mafdulun al'ana eh baje ba aje a nemo wane ana zuwa gida ina yake a tambayi ba ai yana waje kaza aje ai gashi na karbi ai kai dai ka zo ko me kake so za a baka ah ba ya haka eh ko menene za a baka gashi nan ai kaza kaza kaza kaza ana me ana rarrashin shi me yasa ake razan mai annahu fadilun huna sa'an nan qimatu kulli mar'in ma yutqinuhu darajar mutum a cikin rayuwa abin da yake yi wannan abin da kai ba za ka yi ba din shi ciki yake ciyar da iyalansa zai sai matarsa a tamfa ya sai mata jaka ya sai mata takalmi yarsa ya sai mata kaza ya tara mata kayan aure dan sai biya mishi kudin makaranta a cikin wannan sana'ar ran da ya zo ba a kira shi ba sai ce a yau Allah bai masa budi ba sai an ce ma fataha Allahu al-yawm ba haka bane ba to haka Allah yayi bayansa shi yasa wani yayi karatu har yayi digiri wani ya kasa yin digiri saboda ya zauna da sakandare ya zo yana share tebura eh in kowa ya digiri a ba haka bane ba in kowa ya digiri yayi PhD yayi doctor waye zai zo yana share office waye zai je yana kaza waye zai je yana kaza to haka Allah ya halicci bayansa kaza ana bukatan kaza kaza ana bukatan kaza kaza ana bukatan kaza in kai ka kware ne cikin kalikanci gyara mota abinda ka iya kenan in kai zalunci a ciki sai Allah ya jarrabe ka duk abinda kai ma kake bukata sai ya hada ka da wanda za su zalunce ka to ina ka kwana ina ka tashi in kai ka kware cikin kaza ne shi yasa duk masu wayannan sana'o'i sai ga yana sai su jima suna yi ba sa mallakan komai saboda ba gaskiya a cikin wayannan ayyuka haka Allah ya halicci bayansa wannan zai yi kaza wannan zai yi kaza yasa wani ayi ayi ce shi sakandare ya ishe shi wani firamare ya ishe shi wani karatu ma ya gagare shi wani kuma ya je har ya zama na digiri ya gama digiri ya ce ya ishe shi ba wai ya ishe ga haka Allah ya kaddara inda zaka saya kenan don akwai aikin da zaka yi ba haka bane ba wannan ya koyi sana'a kaza wannan ya koyi sana'a kaza saboda sana'o'in din kaddara na mecece sana'ar da zaka koya ka iya ka koyi sana'a ka iya abinda kadai ka iya kenan a cikin rayuwa kana bukatar abinci kana bukatar tufa kana bukatar lafiya kana bukatar makaranta kana bukatar abubuwa dubu sai Allah ya sa kai kuma akwai waɗanda za su yi maka wannan ba za ka iya yi ba a inda ba za ka iya yi ba sai an yi maka anta mafdulun huna wanda zai yi shine fadil shi yasa Allah ce faddala ba'dakum ala ba'd ai bi ayyana yace wani shine fadil ba bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd da yace ar-rijalu bai kawo suna ba ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i ya kawo suna bai kawo ba sai ce bima faddala Allah ba'dahum bai ce bima faddala Allah ar-rijal ala nisa'i da ce ma faddala Allah rijal ala nisa'i magana ta kare yace bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu an fahimta duk abinda zaka yi duk abinda ba za ka iya yi ba sai an yi maka anta mafdulun hunak wanda ya maka shine fadil haka kai ma duk abinda ba za a iya ba sai an neme ka anta fadilun wa huwa mafdulun alaysa kadhalik ba haka rayuwar take ba mhm babu innal islam bada'a ghariban tabbas addinin musulunci ya fara ne da bakunta bakunci ya fara ne kadan kadan kadan kadan har yazo ya bunkasa inda ya zama aka ce wasa ya'udu ghariban kama bada wa tuba lil ghuraba'i qalu man al ghuraba'u qala an-nuzza'u min al qaba'il qala hadathana zakariya ibn adi qala hadathana hafs ibn ghiyath عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا سياساك كوما ونبا كنت yana da yana karami kadan kada ya tashi har yazo ya karfi ba wanda ya sace ce kar ai sallar juma'a ba bai yi ba ba zai yi ba ma kuma yazo gashi nan kuma gashi an hana sallar juma'a a duniya duka to ya za ka yi to in kai limami ne ko jagora ne ko menene ka ce ai kai ba za ce ka duba ka gani inda kake in nan hukuma ta ce kada a yi sallan juma'a duk wanda ya bude masallacin shi ba za a ji a kama shi ba to ya za ka yi sai ka hakura saboda kada ka saka kada ka sa mutane cikin wahala Allah ya gani yanka abu ne fin karfin abu ne fi karfinka ba wai zabin kanka bane an fahimta sallar juma'a na sariya saboda tafiya lafiya kalau duniya lafiya ka tashi zaka yi tafiya zaka je zaka je Zaria zaka je Kaduna ba matafi bane ba wajibi ne akan kai sallar juma'a ba wajibi bane to balle za a kawai aka ce ba a sallar juma'a ba a zuwa kiristanci a Ghana kenan kashi gari sai 'yan kirista suka je suka yi service sai aka ja ka kakkama su to kaga wannan ana yi dai da gaske kenan to shi yasa ranar juma'a kowa sai bai je ba don in ka je kai za kama liman za kama mamu ba rigima zai tashi ba kenan to shi yasa kana duba ne mene ce maslaha an fahimta wa sayaudu ghariban azul hafsan qala fatuba alherin Allah ya gaida allil ghuraba'i qila wa man al ghuraba'u sun wane ne al ghuraba'u din nan kala an nuzza'u min al qaba'il mutane da suka fiffito wajeje suka zo suka hadu ba dangantaka ta hada su ba addinin musulunci ya hada su babun fi hubbi liqa'illahi babin da yazo na son haduwa da Allah madaukakin sarki قال أخبرنا حجاج بن من هال قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعم الله صلى الله عليه وسلم يتي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه wanda ke son ya hadu da Allah Allah ma na so ya hadu da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda baya so ya hadu da Allah Allah ma baya so ya hadu da shi fa qalat Aisha sai na na Aisha au ba'adu azwaji ko wata cikin matan manzon Allah sai suka ce inna lanakrahu al-maut ya Allah gashi ko ba ma son mutuwa ya za a yi qala laysa zaka gudun mutuwa ba shine baka son haduwa da Allah ba walakin abinda wannan hadisi ke magana kai shine al-mu'minu mu'mini idza hadara al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamatihi idza hadarahu al-maut in ajalinsa ya kai sai a yi mishi bishara da alherin Allah da yaddan Allah da karamcin Allah to da ya ji wannan falaisa shay'un ahabba ilaihi mimma amamahu ba abin da yake so sai wannan mutuwar saboda yana ga abin da aka yi alkawari za a bashi to fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ahu an fahimta wa amma al-kafir amma al-kafiri idza hadarahu al-maut bushira bi azabillahi wa uqubatihi sai a ce to zaka sha azaban Allah zaka ji ukuban Allah yanzu ai gaskiya ta bayyana ba duniya ba ba, ba wani abin da yake gaban ka kuma na duniya a duniya dai kuke yanda kuke ga- to yanzu gashi mutuwa ta zo ba ka da abin da zaka samu shi azabar Allah falaisa shay'un akrahu ilaihi mimma amamahu to sai kaga ba abin da ya tsana kaman mutuwar فكره الله لقاءه وكره الله فكره لقاء الله وكره الله لقاءه باب في المتحابين في الله وان سوجونا سبودا الله آه سبودا كذا كو سبودا كذا كو سبودا كذا با. قال اخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر عن ابي الحب عن ابي الحب حباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال عن أبي الحباب هو حباب عن أبي الحباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة الله من وكي سركي زي فدارانا تاشن القيامة أين المتحابون بجلالي إنا وأن سك كونة جونة سك سوجونة سبود الله ba siyasa ce ta hada su ba ba kasuwanci soyayya ne ta kaza kaza na kaza kaza kaza ba a'a saboda Allah kawai suka hadu akan aqida al yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli yau zan sa su cikin inuwa inuwata ranan da babu wata inuwa sai inuwar Allah inuwar Allah idafatu idafatu milk ne tashrifin wa milk babin la ya tamanna ahdukumul mauta babin da yazo na kada mutun yayi burin mutuwa ala hadathana al-hakamu ibnu nafi'in qala akhbarani shu'aib an az-zuhri qala akhbarani abu ubayd mawla abdurrahman ibn auf anna abu hurairah qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la ya tamanna ahadukumul mauta kada ɗayanku ya yi fatan mutuwa in ma muhsinan fala'allahu an yazda ko mutumin kirki ne sai kara kirkin sai alkhairin shi yawa wa in ma musi'an ko kuwa mai barna ne fala'allahu an yasta'tiba ko kuwa ya gyara ya tuba ya koma ga Allah ai ya mishi alkhairi kenan ko babun في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهاتين manzo Allah ce bu'istu ana wasa'ata ka hataini ka wannan ya su guda biyu ma'ana zamanin manzo Allah da zuwa tashin alkiyama babu wani zamani babu wani annabi daga manzo Allah sai tashin alkiyama قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياهي أو أبي التياهي كو عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعه كهاتين واشار وهب بالصباحه والوسطى الصباحه ارمنون يكنون والوسطى دوغور يا ساكن معنى daga zamanin manzo Allah shi tashin alkiyama babu wani annabi da zai zo ko wani manzo da zai zo ko tana a'a daga manzon Allah ana tafiya kenan tiryan tiryan tiryan shi tashin alkiyama yasa ya zama shine cikamakin annabawa shi yasa shine karshen manzannai babun fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama antum akhirul umami ku ne karshen al'ummomi tunda aka halici duniya har ana da kasa wannan al'umma ta zo ta tafi wannan sun zo sun tafi wannan ku ne ƙarshen al'ummomin da za su zauna a doron ƙasa ɗin nan قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وفيتم سبعين أمة ku ne kuka cika al'ummomi ɗaya ɗaya ɗaya har al'umma saba'in da suka zauna duniyar nan antum akhiruha wa akramuha ala Allah ku ne karshen su kuma ku ne waɗanda ka fi daraja wajen Allah madaukakin sarki babu fi fadli ahli badr babin da yazo na bayanin darajar mutanen badar wanda yakin badar yana da fadala yana da daraja a wajen Allah za mu ga mahallu shahid me manzo Allah ya faɗa game da haka insha Allah قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين فلان منذ الله صلى الله عليه وسلم إنا وانا ني إن كان منذ الله أنا نيما متن الخير ني كو شر الخير ني فقمزه رجل منهم فقال إنه وإنه ɗan hasada ya ce ai wannan ai kaza kaza kaza wanda yake yin kaza wannan yake kaza yana yin kaza abinda aka tambaye ku ina wane ka ce gashi ko baya nan ba a tambaye ka halin da yake ciki ai kaza to amma kuma yin wannan abin ya kawo ya ba da amfani ko bai bayar ba ai ya kaza da kaza wayannan masu kaza da kaza fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tambaye shi alaysa qad shahida badran bi halarci yakin badar ba qalu bala suka ce ya halarci yakin badar qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yace ka sani Allah ya kalli wanda suka yake mada suka ce ku yi abin da kuke so na gafarta mu aina mahallu shahid fi fadli ahli badr faqad ghafartu lakum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum a'a ba wannan kadai ne mahallu shahid ba fa alaysa qad shahida badran ba zai yi wa ba zai yi wa alaysa qad shahida badran qalu bala qala fala'alla Allah ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum babu nahi an yaqula mutirna bi naw'i kaza wa kaza babin da ya zo nan an hana mutum Allah ya saukar da ruwa ka ce ai taurari kaza shi ya bada ruwa ya taurari kaza saboda shi aka samu ruwa qala hadathana affan qala hadathana hammad ibn salama qala akhbarana amr ibn dinar an attab ibn hunayn an abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law habasa Allah al-qatra al-qatra an ummati ashra sinin thumma anzalahu da Allah zai rike ruwa shekara goma sa'an nan ya saukar da ruwa la'asbahat ta'ifatun min ummati biha kafirina da an samu wani cikin al'umma sun kafirce sun butulce ya kuluna huwa bi nau'i mijdahin yukalu al-mijda wa ce ai tauraron mijda shi ne ba da ruwa kaukabun yukalu lahu ad-dabaranu babun alhassanatu bi ashiri amsaliha aikin kirki in kai ɗaya Allah zai baka lada goma قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا خالد بن عبد الله عن واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي صيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن إياض بن قطيف قال يتي أتينا أبا عبيدة بن جراح نعوده mun zo mu yi mishi dubiya abu ubai bin jarrah mun zo mu gaida shi mu masa dubiya fa qala sai shi abu ubai da ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa alhasanatu bi ashri bi ashri amsalha aikin kirki daya sai Allah ya baka lada goma babu ma qila fi dhil wajhaini amin amin babin da ya zo na abin da aka fada dangane da zilwa jihaini wa kenan munafiki kenan ko قال أخبرنا الأسود ابن عامر قال حدثنا شريك شريك أو شريك شريك عن الركين عن نعيم بن حنظلة قال شريك قال شريك وربما قال عن نؤمان بن حنظلة عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man kana za wajhaini fi duniya, kana lahu yawmal qiyamati lisana ne min narin. duk munafiki a duniya Allah zai sa bashi harshe biyu na wuta Allah ya kiyaye babu fi qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama ayyuma rajulin la'antuhu aw sababtuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk mutumin da na la'ance shi ko na zage shi ko na zane shi ba da haƙƙin shi ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah baya so ya je lahira da haƙƙin kowa a kan shi an fahimta قال حدثنا المعلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي اللهم يا الله مدعوكي سركي إنما أنا بشر نيمتني فأي المسلمين لعنته دوان دنا لأنتيش بعد حكي سبا أو شتمته كون زاجيش أو جلدته كون زانيش بعد حكي سبا faj'alha lahu salatan wa rahmatan wa qurba ka sa wannan ya zamo jin kai da rahama da kuma ɗaukaka da samu kusanci ga Allah maraukin sarki tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyama ka sa wannan la'anta da zagi da abin da Allah ka bashi ɗaukaka ranar tashin alkiyama sanadiyan wannan abin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن فيه زكاة ورحمة باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لي مثل أهد ذهبا لو أن لي manzo Allah ce da ina mallakar zinariya kwatankwacin dutsen Uhud ai duk wanda ya san dutsen Uhud ya san dutsen Uhud unguwa gari guda ne unguwa guda ne manzo Allah ce da Allah zai mallaka min zinariya kwatankwacin dutsen Uhud to sai mai kuma ya manzo Allah to shine gashi zai faɗa mu insha Allah قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سويدة ابن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسي ناجم منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتي ما يسرني أن جبل أهد لي ذهبا أموت يوم أموت وعندي دينار ce ba zan so a ce ina da dukiya kwatankwacin dusin uhudu zinariya ranar da zan mutu ya zama ina mallakan dinari ɗaya ba to me yasa manzon Allah zaka bar wannan dinari au nisfa dinari ko rabi illa li garimin sai dai abin da zan ajiye ai mai garim manil garim ana bi mutum bashi in je biya shi wanda ake bin bashi in biya masa abin da zai sa in bar dinari ɗaya kenan ko rabi a cikin dutsen ƙofar duk baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam ta saura minti biyar biyar babun filmobikat babin da ya zo na bayanin abubuwan da suke halakar da bayi Allah ya kiyaye ala haddasa muhammadu bin al-fadli wa sulaiman bin harbin ala haddasa na hammadun huwa bin zaidin ala haddasa na ayyub an humaid bin hilalin an ubadata bin qurtin qala innakum lata'tuna umuran hiya adaqqu min fi a'yunikum min ash-sha'ri je kuna yi wa'yansu abubuwa kuna rewa suna renawa da su kunna na udduha ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat amma mu zamanin manzo Allah wa'annan abubuwan da kuke renawa mu muna ganin abubuwa ne da za su halakar da mutane fa zukira li muhammadin yani ibn sirina sai aka je ana magana aka ce ma muhammad ibn sirina ga abin da aka faɗa fa qala sadaqa yace eh haka ne fa ara jarra al-izari min zalika ina ganin jan tufa don girman kai da jijika da isa yana cikin waɗannan abubuwan da ake rainawa da su babun alhumma min faihi jahannama babin da ya zo na zazzabi malaria typhoid jiwon da ke kawo zazzabi jiki zafi daga numfashin jahannama ne to yaya za a yi da shi ala haddasa muhammad bin yusuf an sufiyana an abihi an abayat bin rifa'a an rafi bin khadijin qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم أو من فور جهنم فأبردوها بالماء زافي أنا كششيني دا سني yasa zazzabin jiki ya sanyi sha kawo manene tsumu a cikin ruwa ana biya shi a zuba mutum ruwan sanyi sai ji saukin abu insha Allah babun almaradu kaffaratu almaradu kaffaratu annoba ai shahada ce ba haka yake ba to me yasa ake gudun shahada me yasa ake gudun kaffara rayuwa ce yadda imani ya yi rauni yadda rayuwar ta zo kenan tana da wahala yanzu malamai manyan malamai a can kasan makka da magina da bai duk sun kare saura waɗanda suke 'yan bana su kuma an saba da jin da haɗi ne da mota da menene da menene ba za ka iya jayayya ba sai a kore ka yau ko a kama ka a ɗaure shi sa kana kallon abu ba daidai ba ne dole ka yi shuru ko ko ka yi tawili ko ka bi amma kai kan karan kanka me yasa da da ake zaune lafiya baka baka goyi baya baka yi wannan ba yanzu abu ya fi karfin ka abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu sahabbansa suka yaki suka bude ko ina fa me yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da albashi suna da gida da suke zaune da firiji da mene ga gidan shi ga unguwarsu ga mene da mene baya so ya bar wajen babu gidan shi na kan bayan rakuminsa ne abincin shi na tare da shi ne shi yasa da manzo Allah ce za a je yaki kaza ce kama hanya za a tafi kenan amma yanzu rayuwa ta zama ga unguwanku ga garin ga unguwanku ga gidanka ga komai da komai a ciki sa'annan ga me ga me ga komai da komai a ciki ba za ka iya rabuwa da wannan ba shi yasa imaninka ba zai fi karfin wannan ka kula da addinin musulunci ba abin da ya kawo kenan amma lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun shekara 40 suna yaki yaki sun iya to ashe Allah ya tarar da su ne ya tarar wa manzo Allah ne duk wa'annan abubuwan da suke yi yazo ya tarar da su ba gidan su shi yana bayan bayan dabbar rakumin sa ne a hauda gidan shi kenan da menene da abincin shi kuma shi sai da zai shirya abincin shi ba haka bane ba yasa an aka ce gazwatu uhudin sai su ce a tafi gazwatu badrin sai su ce a tafi gazwatu kaza sai su ce a tafi amma ga mota ga gida ga albashi irtabatta bi hadhihi al-umur kullaha kayfa tatrukuha ila al-jihad hal min al-mumkin la yumkin abadan la yumkin kayfa yumkin لا يمكن مرتب أنت مرتبط بالوظيفة مرتبط ب shi yasa duk komai ya rikice ma kowa in za ka zargi mutane ma za ka zarge su ne kai ma ka sani da gangan kake zargin su ka san abu ne ya fi karfinsu su ma ya fi karfinsu saboda rayuwa yadda ta zamo zamanin sahabban manzo Allah waɗanda suka yi yaki din ba shi da gida gidan shi na kan bayan abin da abin da an ce aje shi aje aje a dawo ciki yake ba ruwan shi a yi tafiya kwana nawa kwana nawa amma kai kofa ma'aikaci ne kana da albashi da kake karba kowane wata wannan fitinan kadai ta ishe ka a ce za a dakatar da albashin ka wata daya sai rayuwarka ta yi me she ta tsaya balle a ce wata biyu wata balle a ce an kore ka aiki balle a ce an kore ka kuma an kama ka an daure shi yasa dole al'amura su tafiyar da suke tafiya din nan har Allah ya kawo lokacin da za almaradu kaffaratu ko ya cika ya cika اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم